بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاسيا ولا عاسية إلا عصمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا أسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها بسلم منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan karatu namu da muke yi a wannan masallaci namu na rahe a tiko a birnin kebbi a yau wato juma'a sha hudu ga watan ramadana hijiran maza allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida daidai jiya mun kwana ƙarshen suratun ra'adi saboda haka suratun ibrahim shine darasinmu yau insha Allah ita wannan sura suratun ibrahim wato makiya ta sauka maka sun ya hadiya sura bi suratun ibrahim litadammuna haqqisati iskanihi waladihi isma'il saboda ta kunshi an ce mata suratun ibrahim saboda ta kunshi zaunawa Ibrahimu ga ɗanai Ismaila biwadin gairi zizan ɗan da Betihil Muharram garahi wanda ba mai abin nan ba noma wajen ɗakin Allah al-Muharram wa shukurihi lillahi ta'ala da godiya ce ga Allah alama an'ama bihi alama an'ama alaihi bil walidaini bil waladaini da kuma godiyar da ya yi Allah ya ba shi ɗiya guda biyu Isma'ila wa Ishaqa ma annahu qad warada ismu Ibrahima tis'an wa sittina marra fil Qur'an al-Karim duk da yake sunanin Ibrahim ya zo sawa abin nan 69 a cikin Al-Qur'ani wato bi ismi abin nan suna guda guda lam yusammi bi ismi Ibrahima amma duka surorin ba a ce musu suratu Ibrahim ba sai wannan sura to Allah ka taimaka mana ita wannan sura makiya ta sauka maka wa ayatuha ihda aw thantani aw arba'un aw khamsun wa khamsuna aya tana da aya 55 ko 54 ko 52 ko 51 wa mawdu'ar ra'isi jagora abinda take koyawa huwa wa'azu shine yin wa'azi wa tafkiri da tunatar da mutane wal irshadi da shirewa ga mutane alal wajhi alladhi yafhamuhu kullu aqilin ta huska wanda kowane mai hankali yana iya fahimtar wa'azinta bima abinna bi usulubin hakim da wani tsari da ake ce ma usulubul hakim ibtada wannan sura wato ibtada wannan sura ta fara ibtada ta sura sura ta fara al-karima bitanbihi da tunatarwa ila ijazil qur'ani ta fara da tunatarwa cewa qur'ani wato buwayen littahina wal imtina wal imtina da yin gori bi an ja'alahu bilisanil bilisanil arab Allah ya sanya wannan littafi da harshen larabawa wa iqadil ma'anijina da tunatarwa da halkawa ga masu kin gaskiya bai anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana bid'a min rusuli cewa shi Muhammad ba shi Allah farko ba ga manzanni wa kaunuhu basharan amrun ghayru munafi wato zama ne mutum al'amari na wanda bai korewa li risalatihi ga manzanci ne min indillah dan yana mutum bayyawa a ce bayyawa ya zama manzo tunda mutum na ka gairi minar rusul kamar wani ne na manzanni ai ba shi ɗaya na an manzo ba ba shi ɗaya na an mutum ba wa daraba lahu masalan bi risalati Musa ya buga mai misali da manzancin Musa alaihi salam ila fir'auna zuwa ga fir'auna li islahi hali bani isra'ila da a gyara halin bani isra'ila wa mu'idatihi iyahum da wa'azin Musa ga bani isra'ila bima halla bi qaumin nuh ya yi musu wa'azi da masiba wadda ta sauka ga mutanen annabi Nuhu da suka ƙisa suka ƙime bin umarnin Allah da azabobin da kuma gani suna sauka sabo na ka kawo su to ya yi musu wa'azi cewa su tuna mutanen annabi Nuhu an hallaka su saboda sabon da sun kai sabo na yasa an ka hallaka su ba wai ƙiyayya na Allah ka yi da su ba Allah subhanahu wata'ala bai kiyaye da su sabon sa na ya halaka su wa man ba da wanda wanda suka zo bayan su wa ma laqatu rusuluhum da irin halolin da manzannin su sun ka gama da shi mina takadibi na karyatawa wa tahaddasat sura kuma sura ta yi magana an mashahid ga mahalarta min mashahid akhira na mahalartoci wato na lahira haisu yaltaqi al-ashqiya'u al-mujrimun lokacin da marasa arziki masu laihi za su haɗu bi a taba'ihi fa don mabiyansu masu rauni wa zakaran ma ya duru bainahum min hiwarin dawilin ta ambaci abin da zai kewaya tsakanin mabiya ashqiya'u da kuma su ashqiya'un nasu da kansu wato hiwarin dawilin jayayya mai tsawo yantahi bi takaddusil jami'i wadda ta kai ƙarshe su duka an ka tura su fi na da jahannama cikin wutar jahannama ya tsanuna sa'ira ha su ƙonu da wutarta sun ma darabatil amsal a ayati sannan ayoyi ta buga matsalan misalai da kalmatin imani ga kalmar imani wa kalmatin dalali da kalmar bata bishajar ta khabisa kalmar bata aka buga misalin ta da mummunan ice wato wanda bai iya tashi tsaye وختمت السورة ببيان مسير الظالمين سورة تقالي ده بيان مقوم الظالمين يوم الجزاء والدين رانا سكمكو رانا الدين wato da biya kowa sakamakon aiki ne kun ga sura ta ambaci abubuwa da yawa to da albarka sunayenka Allah ka tausaya mana ka karfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu shi dai azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana shi larurori nai Allah ka sauƙaƙa mana su ayyuka nai Allah ka sauƙaƙa mana su wahaloli nai Allah ka sauƙaƙa mana su bismillah al-rahman alif lam ra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد To bismillahir rahmanir rahim alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah shi yasa abin da ya kani da alif lam ra li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sarihun min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqaddama al-kalamu an al-hurufi al-muqadda'ah magana ta gabata ga harufa al-muqaddama min awwal surati al-baqara raji'uhu in shi'ta tawassu'an hadha al-qur'an wannan qur'ani kitaban anzalnahu littahi ne da muka saukar da shi ilayka ya muhammad zuwa gare ka ya manzon rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma da muka saukar ma shi ba don a rubuta a sha ba ba don a ra- rubuta a rataya ba a'a litukhrijan nasa min adh-dhulumati don dai kai umfani da shi kai kira ga mutane ka fitar da su min min al-zulumati daga dukkan kafirci ila nuril imani zuwa ga hasken imani bi iznihi bi izni rabbihim da izinin ubangijin su dalilin da yasa kawai aka saukar da qur'ani kenan Allah ya saukar da qur'ani kuma ya haɗa dalili ne kawai da ya saukar da qur'ani saboda haka ku aikatar da qur'ani wajen dalilin da yasa Allah ya saukar da shi wato a kira mutane ga Allah a fitar da su daga dukkan kafirci a aza mutane ga hanya mai kyawu wato hasken imani wannan dalili ɗaya ne dalili guda ne yasa aka saukar da alkur'ani litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila ila ila an-nuri qawluhu wato abinna wa yubdalu min ila an-nuri qawluhu wato ila siratal azizi domin an-nuru ita ce siratal azizi ita ce hanyar ta magwayi alhamidu abin godiya almahamud ya Allah ya azizu ya hamidu da izzaka da godiyarka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka tausaya mana ya azizu ya hamidu ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka kyautace aqidanmu da imaninmu ka nisanta mu ga abin da ka cutar da mu ya cutar da imaninmu ka shirya mu ga abin da zai kai mu ga alheri da albarkar sunayenka ya Allah ya azizu ya hamidu Allahi lalli wato Allah ɗin nan adafa bayanin Allahi wa ma ba da husifatun wa ƙura abin rafi Allahu lalli wato mautada khabruhu wato allazi lahu ma bis samawati wa ma fil ard Allahu shi Allah shine allazi lahu ma bis samawati wa shi adda abin da ke cikin sama wa ma fil ard da abin da a cikin ƙasa duka na shi ne milkan wato milkin sani wa huwa malikun shi ya mallaki abin da a cikin sama da ƙasa wa khalqan halitta ta ne fa huwa khaliquhum duk shi ya halicci abin da a cikin sama da ƙasa wa abidan bayi ne ne fa huwa rabbuhum shine ubangijin duk abin da ke cikin sama da ƙasa wa wailul lil kafirin kalma azaba ta tabbata ga mutane kafirai min azabin shadidin na azaba mai tsanani Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu alladhina yastahibbuna hayatad dunya
الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
to shi Allah subhanahu wata'ala shine al'abin na wato Allah yace subhanahu wata'ala wa wailul lil kafirin kalma azaba ta tabbata ga kahire min azabin shadidin na azaba mai tsanani sai ya bayyana ko su wane ne kahiran sune alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya wa'anda suke zaɓin rayuwar duniya ala akhirah akan lahira wato su mumine na kwarai don matsala ta zo suka dibe ta kallo biyu kallon lahira da kallon duniya daga nan sai su auna mi Allah ka so ciki to sai su zaɓi abinda Allah ka so rayuwar lahira kenan akan duniya su ko fasikai sai su dibi abinda duniya ka so sai su ga nawa za su samu yanzu sai su bar magana Allah su bi abin duniya to wayna su ake nihi da kahirai alladhina yastahibbuna hayatad dunya wanda suke zabin jin dadin rayuwar duniya alal akhirah akan lahira wai sudduna nasu an sabilillah suna danna mutane daga hanyar Allah wato shine dinul islam wa yabguna suna neman hanyar Allah din ta zama iwajen karkatatta ai mu'awwaja wadda ta karkace ai yuhibbuna an takuna sabilullahi iwajen suna so wato hanyar Allah ta zama iwajen ta zama karkatatta suna so koyaushe su ga hanyar Allah ta zama hanya karkatacciya wato ba daidai ba ma'ilatan ta karkace a ilatan wato ta karkace gehi wa wahiya mustaqimatun alhali hanya Allah madaidaiciya ce fi nafsi haka kanta la yadurruha man khalafaha wanda ya saba mata bai iya cutar da ita ko mutum ya bar hanya Allah hanya Allah ba ta cutuwa ko mutum ya ƙi mai hanya Allah za a samu waɗanda ka binta saboda haka la yadurruha man khalafaha wanda ya saba mu hanya bai cuta mata wala man khazala wanda ya tabar da ita bai iya cuta mata to wa'annan da ka nema hanyar Allah ta zama karkatatta ulaika fi dalalin ba'id wa'annan suna cikin bata mai nisa an haƙi daga gaskiya Allahumma la taj'alna minhum wa ma arsalna min rasulin وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم wa ma arsalna min rasulin Allah ya ce ba mu taba aiko wani manzo cikin manzanni ba illa bi lisani qawmi sai da harshen mutane ne wata hikima ce ta Allah kowane manzo za a aika sai a aika shi da harshen mutane ne sun san magana ta ya san magana su do wata luga da suka yi do wani karin magana ya sani ba zai faɗi magana da za a laƙe gare ta a soki addini ba ya san duwa da a yaren su yake kama wanda suka san wanda nashi yake to wannan kun ga wata hikima ce domin in kayi magana da mutane da harshen da sun ka sani to za su fahimci ka za ka fahimce su wa ma arsalna min rasulin ba mu taba yi ko wani manzo ba illa bi lisani qawmi sai da harshen mutane ne li yubayyana lahum don shi musu bayani gamsashi ay li yufahimahum don ya fahimtar da su ma atabi abin da ya zo da shi to bayan sun gane daɗa ɓatacce sai ya ɓace wanda yake kuma mai shiriwa sai ya shiryu fa yadullahu man yasha sai Allah ya batar da wanda ya so batarwa bayan ya gane wa yahdi man yasha ya shirya wanda ya so shiryawa bayan ya gane wa huwa al-azizu fi mulki ya Allah shine mabwayi ga mulki ne al-hakimu fi sunnihi ko mai hikima ga aiki ne wa bi kulli shay'in huwa hakima ga komai shi Allah mai hikima ne azza wa jalla ya Allah ya azizu ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu ka kare diya da iyali ka kare gidaje da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka ya Allah ya azizu ya hakim ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم نعم To, wala kada arsalna Musa bi ayatina lalle ma aiko Musa da ayoyinmu guda tara, an akharij qaumaka min az-zulumati
بآياتنا ونخرج قومك من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
an akharij qaumaka min az-zulumati ولقد أرسلنا موسى بآياتنا لخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا للي ما أيك موسى دا آيوي مؤتس أبو داترة akwai ayoyi guda tara waɗanda Allah ya ba Musa kamar wanda ya faɗa suratul Araf na farko da ya ba shi hannu wanda ya kai suwa daga cikin aljihu ne ya koma fari fes wal asa ya ba shi sanda ta annabci wasani ne ya ba shi shekaru da sun ka taba shi an kai shekaru da yawa babu ruwa wa damsul amwali wasu sun taba shi dukiyarsa ta koma duci kwatte inda ya aje dukiya ce sai iske katon duci dukiyar ta koma duci wa tufani da kuma ruwan tufani wayanda sun ka kowane irin abu sai da sun ka hau sama ne wal jaradi kuma ba su yara ba an ka kawo fara duk shukar da sun ka yi taccayi bayan sun tuba sun ka tada tuba wal kumala an ka kawo ƙiya kun san ƙiya wadda ka faruwa saboda sanadiyar ƙazanta to su ƙazantarsu ta kafirci ta wadda fadi'a bayan sun gyara suka tadda tuba an ka kawo musu kwaɗo ko ina kwaɗi sun ka cika gidajensu sannan daga baya waddama an ka kawo musu jini jini duk kowa ina an ka ɗebo ruwa sai a iske jini na ja a biha musa alaihi salamu ila fir'auna wa qaumihi alqib Musa ya zo da waɗanga ayoyi zuwa ga Fir'auna da mutane ne ke dawa liyomino bihi don su yi imani da shi. wa sallimu ma'ahu lirabbil alami kuma su miƙa waya ko yuslimu su jayu tare da Musa zuwa ga Allah ubangijin talikai wa utiya ayatun ukhra an ba Musa wasu ayoyi daban kasira mai yawa ta hamilu qaumuhu bani isra'ila wadda za ta dauki mutane ne bani isra'ila ala ruju'i anid dalali akan su dawo daga batan da suke da gare shi abin na au ala akhadhi ma fi at-taurat ko kuma su riƙe abin da ke cikin at-taurat su yi aiki da shi wato Musa an ba shi ayoyi da yawa game da mutane ne domin bani Isra'ila abuna wanda kun ka sani Yahudawa ne wato taurin kansu yayi yawa saboda haka Allah ya jarraba su da waɗannan abubuwa duk wata hitina da kuke gani kuna ganinta kar ku zargi kowa ku zargi kanku duk inda kun ga hitina da a ce Allah zai buɗe muku sirri ku gani duk inda kun ga wata hitina ku tai wurin nan ku bincika mutanen nan abinda mutanen wurin nan kai ya cancanta ai musu wannan azabar ko ina ne Allah subhanahu wataala ba ya zalunci saboda haka yace Musa an akhrij qaumaka bani isra'il ka hidda mutanenka bani isra'ila min al-ghurubati kuhuri daga dukkan kafirci ila nuril imani zuwa ga haske imani fa hiya mithl inzari muhammad alaihi salatu wassalam wannan yayi kama da gargadin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhakkirhum bi ayyamillah musa ka tunatar da su da kwanukan allah bi anwa'i wa qubatihi alfa'ida na nau'i nau'i na azaba ce da zuba ga makiya ne waɗanda suka saba mai musa ka ci ka tunatar da mutanenka da wannan abin na azabobi na Allah ga mutanen da suka saba ma Allah sun kaki bayan Allah Allah ya azabtar da su Allah subhanahu wataala ya ce fa kullum akhazna bi dhanbi kowannen su da zunubi ne mun ka kama shi duk wanda kaga Allah ya kama da zunubi ne ne ko ta ya kake yi ga hanya ka tawo kai tuntube ga hanya ko kai hadari da mashin ɗinka ko da motarka aka zaka Allah bi zambika don ba kai ɗai ka bi hanyar nan ba mutum nawa ya bi ta kowa ya wuce kai da ka biyo kai da adda zunubin da ya kamata a kama ka aka zaka Allah bi zambika sai Allah ya kama ka da zunubinka saboda haka duk abin da kun ka gani wanda ba ku so kar ku ɓaci kowa ku ɓaci kanku Allah ya ce fa kullan akhazna bi zambihi kowannen su mun kama shi da zunubi ne wato ya faɗi nau'in azaba wa minhum man arsalna alaihi hasiban cikin su akwai wanda tsakkuwa muka jeho musu sun ka mutu wato bala'i ya rika haɗo musu da sama wa minhum ma akhazatu saya cikin su akwai wanda mun kawa tsawa ta kashe su wa minhum man hasabna bil ard cikin su akwai wanda mun ka girgiza ƙasa gidajen su sun ka shige wa minhum man agarqana cikin su akwai wanda mun kai ruwa wato da ruwa mun ka halaka su Allah ya ce ku sani wa ma kana Allah li yadhlimuhu Allah bai kasance yana zalunta su ba walakin kanu an fi sauran yadda limu sai dai kawunan su ta wani iso sai dai kawunan suna sun ka zalunta Allah da iko ne duk abin da kun ka gani ka ku zargi Allah komai kun ka gani na hitina cikin ƙasa to mutanen nan da kun ka ga hitinan na wurinsu sun cancance ta ko a cikin kowace ƙasa ta kun ka ji an ci an yi girgizar ƙasa to laihin suna yasa aka girgiza an yi tsada abinci laihin suna yasa aka yi tsada abinci an yi hitina ana kakkashe mutane ana kwashe kayansu laihin mutanen nan na yasa an kai wannan wa kullum akhazna bi dhanbi babu wanda Allah ya kama da zunubi wani kowanne Allah ya kama shi da zunubi ne wa ni'matu wa ni'amahu da kuma bayanin ni'imomin Allah albadina ta boye Allah ce afadaha ala quruni salif salifa wanda ya fada da ta malalata ga mutane da sun kauce wa man ahada ilmuhu bi zalik ya iso mana wa man ahada ilmuhu bi zalik wanda ilimi ne ya kewaye da wannan azuma khawfu to tsoro ne zai yi girma duk wanda ilimi ne yake waye da wannan to tsoro ne zai yi girma wato zai ji tsoron ya saba ma Allah subhanahu wataala saboda haka Allah baya zalunci komai kun ka gani wato da laihin mutane na Allah ka kama su kuma kai baka san laihin ba kina so ki musulunta to ki ce la abin nan musulunci shine mutum ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ki yarda da wannan musulunci shine ki yarda cewa Allah guda ne bai da abokin tarayya Muhammadu shine manzo ne sallallahu alaihi wasallam ki yarda da wannan to ki ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ke zama musulma wato yanzu ke zama musulma abinda ya shahi musulmi ya shahe ki abinda ya shahe ki ya shahi musulma yanzu za ki je ki wanka a sai ki sallar azzuwar da la'asar ki kasance tare da musulmi gobe sai ki tashi azumi tare da musulmi akwai wani suna wanda kike so ki zaba makanki wani suna kika so maryam ta sunanki maryam yanzu kowa ya tambaye ki mai sunanki sai ki ce sunanki maryam Allah ya tsare miki musuluncinki ya sa miki albarka ciki ne to Allah ya gafarta mai kuje da ita ta yi wanka inna fi zalika tadhkiru lalle cikin wannan tunatarwa la'ayatin akwai ayoyi da kulli sabbarin ga dukkan mai yawa hankuri Allah da'a ce ga da'a wa tarkil ma'asiya da kuma hankuri ga barin sabo wa Allah bala'i da kuma hankuri ga bala'i wanda Allah ya jarrabai da shi wato abin na abin nan al'amari bala'i wato mu'limin wanda yake mai radadi shakurin kuma yawan godiya lin na'ami ga ni'imomin Allah subhanahu wata'ala lalle cikin wannan akwai aya ga duk wanda a haka nan wa iz qala musa li qaumihi wa hadha qala musa li qaumihi zukuru ni'matallahi alaykum illa kunna al-fir'aun إذن جاءكم من آل فرعون يسومونكم العذاب ويقطعون أبناءكم ويسعون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذكر كما كأنبتا إذ قال موسى لقومه سدى النبي موسى يتي ومتانيني اذكروا نعمة الله عليكم جماعة كنت tuna da ni'imar da Allah ya yi muku ko babbutulcewa ku tuna da ni'imar da Allah ya yi muku ko bai masa butulci butulci baya da daɗi kun ba mai son yayi alheri ai mai shiri shi ka gama kowa da yan siyasa shi ka gama ku da su sai muku alheri ku an sa kuna daɗi kuna jin daɗi kuna saibi kuna nan kuna muna nan daren muna nan daren kwana biyu kun ka tawo kuma ba ku samu sai ku yi ta ɓaci shi ka gama ku da su ba butulci baya da daɗi saboda haka uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'mar da Allah ya gare ku idh anja idh anjaynakum lokacin da muka tsirar da ku min ali fir'auna daga fir'auna da jama'a ce yasumuna kun su al'azabi suna dandana muku azaba mai muni wa yuzabbihuna abna'akum suna yanke ɗayan ku maza al-mauludi na wanda aka haifa da sun ji ah ya da namiji sai sai su yanke shi wa yasahayuna nisa'akum sai su bar ma ɗayan ku wanda an mata yasabquna nisa'akum wanda an mata sai su bar su wala yaqtuluna hunna ba su kashe su amma sai suna kashe maza domin kashe maza da yawaita mata kun ga zai kawo hitina barnace barnace cikin ƙasa wannan shine manuwa abin nan manuwa abin nan fir'auna da yahudu wannan sara shi fir'auna yayi wannan le qauli ba'da kana saboda cewa wasu bokaye inna mauludan yuladu fi bani isra'ila lalle wani abai haihuwa za a haihe shi cikin bani isra'ila ya kunu sababa ya kunu sababa zahabi mulki fir'aun zai zama sanadiyar gushewar mulki fir'auna saboda haka da fir'auna ya je haka shi kuma kun san inda an kaito an daɗe wato masu mulki suna ta yi a tare da bokaye shi an wahalar da mutane ka samu mai mulki ya kwashi bokaye ya aje kusa garai su mai bokanci su mai tsahi sai ya yi ta wahal da mutane su kuma bokaye da shaidanon aljannu suka umfani shi kuma shaidanin aljannu shaidanin aljani tunani ɗaya ya kai wahalar da zai yaka tunanin wahalar da zai kawo ya wahal da mutane to shi yasa za ku ga wa'annan abubuwa suna ta kasancewa da suka kasance to su bokaye suka ce ma fir'auna akwai wani yaro da za a haifa cikin bani isra'ila zai zama sanadiyar gushewar mulkinka saboda haka duk inda ka ji an haihi ɗa namiji cikin bani isra'ila aika a yanke shi kun ga aikin shi ɗanun aljannu kenan ana tabin ɗayan musulmi ana yankewa ana tabin su ana kakkashewa wa bi zalikum al-ija cikin wannan tsirawar da Allah ya yi muku awal azab ko kuma wannan bala'a azabar bala'un akwai ni'ima ko akwai bala'i bala'un ai in'amun akwai ni'ima alaikum gare ku bi in ja'ikun da ya tsirar da ku aw ko kuma bala'un akwai ibtila'un lakum jarrabawa gare ku bi ma asabakum min azabi da abin da ya same ku na azaba min rabbikum daga ubangijin ku kuma azima azaba wanda an mai girma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu wa isa adana rabbukum wa idza ta'azzama rabbukum la shakartum la azidannakum wa la yankalantum inna azabina
To wa isa adana rabbukum ka ka ambata lokacin da Allah ubangijin ku ya bada sanarwa a gaya ma mutane la'in shakartun ni'amati bit tauhidi wa da'a lalle idan kuka yi godiya ga ni'imata da ni gare ku kun ka gode min kuka kyautace tauhidin ku kuka kyautace da'a ku la azidannakum wallahi zai muku kai kun ga Allah ya yi rantsuwa ya ce ya rantse da Allah duk wanda ya gode mai sai ya yi mai kai saboda haka malamai suka ce duk wanda ya yi noma ya sa wani abin noma ya yi buhu kaza bara ya gabana ya yi noma irin wannan bai yi buhu kaza ɗin nan ba to kashe zargi kowa ya zargi kai ne Allah bai saba da kawari Allah ce na rance da Allah in kun ka gode min sai na muku kari tun da kaga bai gode bai samu kari ba bai gode ba Allah ba saboda haka duk abin da Allah ya baka in ka gode wanda zai baka ya dara shi yawa ƙari mazid wato la'azi da nako ƙari zai maka in ka yi godiya ko nawa ya baka in ka gode sai ya yi ma ƙari amma wala in ka farta in kun ka yi min butulci ne ba ku kuka ɗora yawo kuna faɗin bara ta bana jahattumun ni'ama kun ka yi musun na kun ka yi butulci ga ni'ima ta bil kuhuri kuka kafirce min kowane ma'asiya kun ka yi ta sabo lawa azibannakum zan muku azaba dalla alaihi inna azabi la shadid saboda haka duk wanda ya ga abin da yaka samu yanzu kun ga bana manoma sun yi kuka na rani sun ce sun sau irin albasa a shi ba na kwarai na ba to godiyarsu ta ana faɗin irin kwarai ba a taɓa kawo iri mai kyau ne ba ya kowane iri kyau renawa sun kai ya ce wala in kafartu wallahi in kun kai min butulci inna azabi la shadidu sun kai butulci ya nuna musu abin da ya faɗi gaskiya na sai ka ga manoma sun tafi can sun zanna suna ta ɓace wani waya sai su amma sai iri ba daidai ba to shi ko mai tonka da kun ka shuka tonka ya ƙwaro ya taho shi ko shi ko mina na wallahi mala a ƙwaro nan sai dai addu'a duk maganin da an ka same sai ya girgice shi ya ta sirfanka azaba ce ba magana wai ba a magana an kawo muku irin da ba na ƙware ba ba wai ita ce magana ba magana a maganin heshi ba na ƙware na maganin heshi lafiya lau yake ku abba ku da lahiya ku abba ku da lahiya mutuncewa kun kai shi ko ya ce wala in kafarto wallahi in kun kai min butulci inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani da wani ko bade ya kai yana noma bai biyan bashin da aka bi ne wanga da yace bana wanga da yace bana laihi na an kai mai kuma mutane masu wa'azi sun zama biyu in waɗanda sun kai wa'azi sun ka ce a koma ga Allah a gyara sai a ce wa'annan 'yan kazana wa'annan 'yan kazana wallahi mai kayan na shi adalayi to tun da shi adalayi kakka biya irin mutane da kasai tun da shi adalayi kakka biya ai wannan da ya sai suwa ma gida ya da karaba ku an ce maka ga hanya kayi ma Allah layi an ce mai ke ka tuba gyara ma ka ce ni wallahi ban sallahin da nawa Allah ba ban da ya shan giya ban caca bakin matsayaci hala an gaya maka shan biya da sace su ɗaya Allah yi ka ce ka yi su gabari ka tuba ka yi laifi sun ce ba su yi dauna ɗaya aka ɓace wanga ɓace wanga to kun gama ɓace ɓacen ku duk kun ce kun sau irin ku da kanku kuma iri na ƙwarai na kun ka sau ai yanzu da albasa ta wada ba ku ga irin ya yi ya fara girma ba ba ku gane da yanzu gatan tana manya ba ai ta sa wacce gatan mai horin ba Allah ya sa abin da ya kani abin da duk ya kani ya sai yanzu da ta faɗi sadda tana da tsada kuna so ta yi manya to sannan kuɗi ba ku ci tsada to yanzu ta faɗi ya girmamar da albasa girmar da ita yanzu bai da bai biyan bashi bai biyan bashin da an kace to jama'a ku yi makan fa'adaici ku ne godiya Allah ya ce fa kullan akhazna bi dhanbihi kowannensu da zunubi ne na manka kama shi ga wani can ya ta ya ce ya ɗebi gona mai yawa ya ya abin nan ya sa buhu kaza ya sa na iri amma yana ganin abin da ya samu kaɗan ya wuce irin abin da ya samu kaɗan ya wuce irin to kai ka yi sa'a da ba tiƙe ka can gonar ba ai inda ba ka yi sa'a ba can ka iya wani gona da kana cikin gona na ya tiƙe ka to ya raga maka ta zuwa da ɗan masu bashi ka sai da rangamar da ka aji ka biya bashi wa kullan akhadna bi dhanbi kowannen sa mun kama shi da zunubi jama'a kwagga abin da bai so ya tuba ma Allah Allah bai zabe shi kwagga abin da bai so Allah ya ce wa ma kana Allah liyadlimuhum walakin kanu anfusahum yadlimun Allah bai kasance yana zalunta su kawunan sun kasance suna zalunta ku yi godiya abu mai sauƙi ya ce in kai baka ko ɗan kaɗan na ka gode ƙara ma zai yi ka ce wai kai ba ka godiya ai wallahi bana ba a ce a komi mallan ba ragona guda ta ne noma ta kanka buhu hamsin ne cikinta kaji kajuwar na samu sai na ga abin ya yawa bana mallan gona uku ne noma buhu ɗari ne duk gona uku ne kaji wanda ya buhu hamsin bara bana ya yi buhu ɗari tsakanin ku da Allah ƙari ya samu ko rage wai shi na annan Allah na haikawa gwano wai wai bai samu ba haba bari baɗi na nan in noman gona biyar ba magana buhu ɗari aka yi ba in ka samu irin da kamar su kasa ka yi sa'a ai Allah yana nan fake da mutane duk wanda ka ga Allah ya kama kaka ga laihin Allah in dai musulmi na tausaya mai matsayi ne na musulmi musulmi dan uwanka tausaya mai amma Allah ya sa abin da ya sa mai Allah bai zalunci wa ba kana Allah li yadhlimuhu Allah bai kasance yana zalunta su ba Allah ya gafarta mana Allah ya sa kuna ganewa wa qala Musa in takfuru وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد wa Musa liqawmi Musa ya yi da mutane ne su gode ba su gode ba Musa ya ce to in takfuru antu in kun butulce ku wa man fil ardi jami'an da wayanda ke cikin ƙasa duk kun mai butulci kun ki mai godiya ya ce ku gode kun ki godiya kun ka butulci to ku sani fa inna Allah laganiyyun an khalqihi lalle Allah mawadaci ne ga halittu ne ko ba su gode mai ba ya gode maka ne ai da yake yana son godiya sura ta farko ta Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin sai gode maka ne shi da kai ne da yake yana son godiya sura ta farko cikin qur'ani godiya ta kuma ko ka ko ka so ko ba ka so in dai za ka sallah sai ka gode mai in dai za ka sallah ko ba ka so sai ka gode mai yana son godiya ya sauka da abita to ko ba ku gode mai ba shi Allah lagani yon mawadaci na daga godiya halittu ne mahamudun fi sulhi a hamidun abin godiya mahamudu bi suni ya ana gode mai bi suni ibihun ga aikin da ya aikata ga mutane ya'ani al'iqabu wato yana ni al'iqabu sawa'un akana fi duniya wato shi abin godiya na ga kubar da ya kawo mutane nan duniya an fil akhira ko a ranar lahira tunda bai zalunci duk abin da kun kaga ya kawo muku to da gangan ya kawo shi bisa ga laihin da kuka aikata kuma nan duniya da lahira shi abin godiya na ya cancanta a gode mai ko ya kalle maka kawa ka ce alhamdulillah kakka yi maganganu mara kyau ko ya kalle maka kawa ka ce alhamdulillah bayan baka ce ba kana da abubuwa da yawa da za a kama ka sai ya sa ka saki matarka bayan ka sake ta sai ya sata ta kawo maka ɗiyanka ta sai ba ta rikawa kana nan kana fama da wannan wahala sai ya aiko iska da dare kwara ɗakinka kana nan kana fama da wannan wahala sai ya kawo maka rashin lafiya baka da maganin ko guda ciki baka da abin yi kai da na kai tagumi bakin ciki ya ishe ka shikenan saboda haka ka gode mai duk abin da ka gani laihi na kai gode mai don ya raga ba Allah ya gafarta mana alam ya ce ko
ألم يعتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه
Musa ya ce alam ya tekum halal labari bai zo muku ba istifhamu taqririn wato labari ya zo muku ai qad atakum naba'ul ladina min qablikum haqiqa labarin waɗanda sun kauce gabanin ku ya zo muku qaumi nuhin mutanen annabi nuhu wa adin da adawa qaumi hudin mutanen annabi hudu wa samudu da samudawa qaumi salihin mutanen annabi salihu walladina min ba'dihim da wanda sun ka wuce gabanin wanda sun ka zo bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san yawansu sai Allah da kasaratin saboda suna da yawa kwarai ja'atu rusuluhum bil bayyinati manzanin su ta zo musu da hujjoji bayyananni bil hujjaji wadiha da hujjoji bayyananni ala sidiqihim manzanin su sun zo da hujja manzanin su sun zo musu da hujja bayyananna wadda ta nuna manzannin gaskiya suke yi faraddu al'ummamu aidihu amma mutanen suka mai da hannuwansu fi afawahin cikin bakunansu ai ilaiha zuwa ga bakunansu liya'addu alaiha don su yi cizo ga farutarsu min shiddata gaiza saboda tsananin bakin ciki ransu ya ɓaci suna so su yi cizo kan hannuwansu su cije wakila kaddabin rasula ko an ce sun yi ƙaryata manzanni faradu ai da mafi abuwayin ma'anarsa sun ƙaryata manzanni wa raddu ma ja'u bihi sun yi radda abin da duk manzanni ta zo da shi wakila kaddabu bi abuwayin ko kuma an ce da bakunansu sun ƙaryata manzanni waraddu a ƙawalahun sun yi raddin abin da manzanni sun ka faɗi wa ƙalu inna kafarna bi wa ursuntu bi suka ce mu mun kafe ce mun butulce wa abin da aka aiko ku da shi ya ku manzanni fi za a muku abin da kuka ce wai a aiko ku da shi wa inna lafi shakkin lalle mu muna cikin shakka min mata da'una na ilayhi ga abin da kuke kiran mu gare shi muribin shakka mai yawan sakokwanto mai muƙewan firriba mai aika mai a sa mutum ya fada cikin shakka mu mana cikin shakka ga abin nan da kun ka zo da shi manzanni ba su yi hushi ba don wanda ka aiki saboda Allah wanda duk kan yi aiki don Allah to baya yin hushi saboda Allah ya sa shi to yana daurewa shi abin da Allah ya sa shi saboda haka manzanni ba su yi hushi ba ƙalar rusuluhu afillahi shakkun
قالت رسلهم بالله بعد السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوكلكم ويوكلكم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان
duk wannan bayani da manzanni suka yi kalar wato kahire sun ce suna cikin shakka gare shi ƙalar rusulun sai manzannin suka ce na da aka aika ga al'ummat afillahi shakkun yanzu Allah akwai shakka gare mu ce muku Allah ya aiko mu ya ku bauta mai shi kaɗai ku ce kuna shakka yanzu ga maganar Allah akwai shakka istifhamu inkarin tambaya ce ta musu babu shakka ga maganar Allah ga cewa akwai Allah babu shakka ai la shakka bi tauhidi babu shakka ga tauhidin Allah liddala'il zahirati alai saboda dalilai bayyanannu akan wannan fadir samawati wal ardi Allah wanda ya kage halittar sama bakwai da ƙasa min jumlatil dalail wannan yana cikin jumlar dalilai addalatu alaihi wanda take nuna akwai Allah wanda ya kage halittar sama da ƙasa ajibun ashakku shakka tana da ban mamaki fi wujudi fadir samawati wal ardi ga cewa wani mutum ya ce yana shakka wai wanda ya kage sama da ƙasa akwai shi ai abin mamaki ne babu shi kaga halitta tai babu shi kaga halitta tai to wanda ya kage halittar sama da ƙasa ya da uku ila da'ati yana kiran ku zuwa ga da'a tai ku yi mai da'a li yaghfira lakum min dunubikum don ya gafarta muku sashi daga zunubanku min za'ida wa innal islama yaghfiru yaghfiru bihi abin nan yughfaru bihi ma qablahu don shi musulunci wato ya gafira lakum dhunubakum don ya gafarta muku dhunubanku saboda fa innal islam shi musulunci yughfaru bihi ma qablahu in dai mutum musulunta to duk abin da yayi kamin ya musulunta an gafarta mai saboda haka min nan za'ida shi auhiya tab'idiyya ko kuma ta sashi ta wato li yaghfira lakum min dhunubikum don ya gafarta muku wasu cikin dhunubanku li akhraji huquqil ibadi saboda haƙoƙin bayi sun hita saboda haka zai gafarta muku haƙoƙin Allah na bayi kuma sai ku biya wai akhirakum bila azabin kuma ya muku jinkiri babu azaba tuba tana sa mutum ya rayu babu azaba mutum ya daɗe da jin daɗi da kwanciyar hankali da natsuwa tuba tana kawo irin wannan wai akhirakum bila azabi ya jinkirta muku babu azaba ila ajalin musamma zuwa ga ajali a mai ambato ajalin mautu lokacin mutuwa kalu sai suka ce in antum illa basharun mithluna ku dai masu wa'adin gafa ba ku zama ba face mutane kuke kamar mu turiduna an tasadduna kuma yanzu mun fahimci manhaku so kuke ku danne mu amma kane abu da aba'una ga abinda babannin mu sun ka kasance suna bauta mina asanami na gumaka kai masu wa'azi mun kide abinda kun ka taho da shi fa atuna bi sultanin mubin ku ce ku taho mana da hujja bayyana na hujjatun zahira ala sadiqikum wadda ta nuna kuna da gaskiya qala lahum rusuluhum قالت لهم رسلهم إن أنا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا يكن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال الله رسوله sai manzannin nasu ka ce musu sun ce wa manzanni wato ku taikata mana fa'atuna bi sultanin mubin duk hujjar da kun ka kawo ba mu gamsu da ita ba ku kawo mana hujja bayyananna ƙalallahun rasulun sai manzannin nasu suka ce musu in na hannu illa basharun mithlukum ai mu ba mu iya kawo hujja bayyanan na wadda kuka ni wato abinda a aikin Allah ba mu iya kawo shi abinda ya aiko mu da shi shi muka kawowa in na hannu illa basharun mithlukum ai mu ba kowa bane face mutane na kamaku kama kultun kama warkun ka waɗi gaskiya ne mu mutane na ba ba alloli ba ne walakin Allah ya munnu alaman ya sha wa min ibadi bin nubuwa sai dai Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayi ne ya bashi annabci wato mutane al'amarin su na da ban mamaki in ba su son gaskiya a kun gani suna cewa ba su yadda da manzannin gaba don mutane na amma kuma ga wasu nan mutane kamar su sun yarda da su don sarakuna suna sun yarda mutane na kamar su amma kuma ga su sarakuna sun yarda da su yaro in ya tashi ga shi ɗan ƙarami ga gida ya yi kuɗi an yarda da shi in ya samu wata ɗaukaka an yarda da shi amma wanda ya zama manzo Allah ya aiko shi bai yarda da shi ba kuma ƙurishawan ga masu waɗanga abubuwa suna mun ka karanta tarihinsu da ku in mutum zai na anguwa yana da duci wanda shi abunki ne wanda ya kaba wata in ya ce wani gari ya ga duci mai kyau wanda yi shi kyau sai shi jiwa da wanga Allah ya dauke wannan shi Allah ne kuma in ya ce wani wuri ya ga Allah da kuma yi wannan kyau sai shi jiwa da wannan kuma ya dauke wani wai wanda cikin rai ne duci na iya zama Allah wanda an ga dama sai a jiwa da shi wani wuri a dauke wani shi na iya zama Allah amma mutum bai iya zama manzon Allah ba Allah ba manzon Allah ma bai iya zama a ce ya ce Allah ya aiko shi bai iya zama kun ga wannan inadi ne babba kin gaskiya na bayanan ne da haka manzannin suka ce to mu mutane na kamar ku amma ku sani Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama min ibadi ko mutum da mutum amma kai da ganin wani kasan ya yi ka in ma shi dana kaka yi kan gamu da wani in yayi magana ko magana ba ka yi in ilimi kaka bugun gaba da shi in kan game da wani in yayi magana ko magana ba kai in meki na haka nan in kuɗi na haka nan to wa ma kana yanbagi lana mu bai kasance yana yiwa gare mu ba Allah ce ya kulli sultani in ji manzanni mu bai yiwa gare mu mu zo muku da wata hujja wadda ba aiko mu da ita ba ai ayatun wa burhan aya da dalili ala sulki ma naqulu ga gaskiya abin da muka faɗa illa bi idnillah sai da idan Allah bi amri la'anna abidun marbubu don bayi muke wa'anda Allah ke tarbiyyar wa alallahi mu dai jama'a ku sani mun dogara ga Allah wa alallahi falaytawakkalul mu'minu mu'minai su dogara ga Allah ayyathiqu bihi su dogara gare shi wa ma lana alla natawakkala ala Allah
وقد عدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون
manzannin sun ka ce wa malana me zai hana mu Allah na tawakkala ala Allah mu dogara ga Allah mu gaskiya ba abin da zai hana mu mu dogara ga Allah ai la mani alana min zalika babu dalilin da zai hana mana mu dogara ga Allah mun dogara gare shi wa qad hadana subulana ya shirya da mu ga hanyoyin mu na gaskiya hanyoyin da ya umarce mu ya shirya mu gare su duk abin da za ku yi mana na cuta ku yi mun shirya wala nasbiranna ala ma azaitumuna wallahi sai mun yi hakuri ga abin da kuka cuta muna duk cutar da za ku yi wallahi za mu yi hakuri da ita ai ala azaku akan cutar ku wa ala allahi ga Allah fala yatawakkalu mu'minuna mu'minai su dogara ga Allah saboda haka in dai mu'mini ne kai ka dogara ga Allah abin da ya kuce maka Allah ne abin da ka samu Allah ne wa ala allahi fala yatawakkalu mu'minuna ga Allah فليتوكل المتوكل وعلى الله فليتوكل المتوكل don masu dogara su dogara ga Allah ba ga wani mutum ba ko dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh Allah yana sane da kowa ya san zuciya kowa cikin mu duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuh Allah ya ishe shi jama'a ku dogara ga Allah duk abin da kuke yi abin da ake ce ma dogaro ga Allah kamar da na sha faɗa in kai manomi na ce ka yi noma gyara gonarka da kyau amma kakka dogara ga gonar nan ka dora waɗanni ma ga gona ganin dogara to ka ku gama yawo ka ku gama yawo ga gona ka dogara ka ku gama yawo don gona ko ita ana iya wayuwar gari wata rana babu ta aikin gara ka gani ni ma gare na dogara ka ku gama yawo don aikin nan sai an waye gari wata rana baka da shi to amma ka yi aikinka na gwamnati ka yi noma ka yi sana'a kasuwanci amma zuciyarka ta dogara ga Allah wannan aikin tun da Allah ya ce a yi shi ishewa da ka fahimci haka na Allah ya ce a yi shi amma zuciyarka ka dogara ga Allah wanda ka fahimci Allah ya ce a dogara gare ka dogara ga Allah ka yi abin da ya sa ka da gaɓoɓinka da zuciyarka ka jingina gare duk wani wanda ba Allah ba da ka dogara gare halan na wata rana a waye gari babu shi kowane na ka dogara shi in ba Allah ba halan na wata rana a waye gari babu shi to in babu shi sai a yi kaka ka dogara da kuɗi kana ware wallahi ni ya sana'a ga da kuɗin da ita na dogara to an waye gari baka da ko yanzu da baka da madogara ko to sana'ar da ka dogara gare da ta jari ya kare kenan baka da madogara amma in ka dogara da Allah Allah yana nan ko yaushe kuma ya ce wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi to jama'a kun ji abinda ake ce ma dogaro gurgudo to ayi kokari a jingana zukata ga Allah subhanahu wata'ala duk abinda aka yi a jingana zukata ga Allah ku yi duk ayyukan da shari'a ta umarce ku amma kar ku dogara ga aikin nan wato wata rana a damuna gada ta wuce mutane na ta wucewa suna yin daji suna yin wajajen yawori gadar nan ko da marice ya yi da shinkawa da masara da gyada da an ka shirka da sauran kayan shirki-shirki har da gero da sun kawo sun kasa ko da marice ya yi duka gabaɗe kowane ruwa sun kama shiga waya ko da gobe ta yi dun mai mutuwa ya mutu wanda ya dogara ga gona ya mutu Allah ne ya mutu Allah ne ya mutu wanda ya dogara ga ya mutu wanda sun ka dogara ga Allah Allah suna nan wa huwa hasbuhum zai ba su wata hanya inda za su ci abinci to ku yi noma amma kar ku dogara ga noma kakka ce ni ga gona gani dogara dan noman ga da kaga ina yi gare ni dogara kai ma sai ka yi ka dogara gare shi kakka ce haka nan kai dai shi ne sai yayi abin da shari'a ta sashi amma kakkace ya dogara ga wani kwa dogara ga Allah fa huwa hasbu Allah ya ishe shi Allah ya ƙara mana dogaro gare shi ai fale domu lalle su dawama wa yasbutu su tabbata ala tawakkulu alaihi ga ga dogaro ga Allah wa tawakkul awwal tawakkuli na farko wato da ya ambata wa alallahi fale tawakkalul mu'minun tawakkuli na farko kenan bi ma'ana ihdasahu wato za mu fara tawakkulin mu ga Allah ai fa bihi ka dogara ga Allah wa bi kifayatihi ka dogara da cewa Allah ya ishi wanda ya dogara gare shi wa difaihi iyyakum anna kuma zai ture ku a gare mu zai mana maganin ku wa thani dogaro na biyu wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun addawamu alaihi addawamu ga dogara wa tawakkulani mukhtalifani saboda haka tawakkulin ga guda biyu na aya ta farko da aya ta biyu tawakkuli na daban-daban wancan farawa wanga da wama to Allah da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukan burubbanmu ka ƙara mana imani da kai ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ikhlasi ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomanmu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka ya badi a samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya sarih al mustasrifin ya giyas al mustajisin ya kashif as ya arhamar rahimin ya mujib da'awati al mudarrin ya ilah al alamin bika nunzil hawaijana anta alam biha faqadha ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunuban na farko da na ƙarshe na koye da na bayyane na ganganci da na kuskure na barna da na jahilci Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi saboda rahamarka ka tusaya mana Allah ka anshi ibadodin Allah ka anshi ibadodin Allah ka anshi ibadodin Allah da daraja sunayenka musamman azumin gana mu na Ramadana Allah ka anshe shi Allah ka anshi azumin mu na Ramadana Allah ka anshi azumin mu na Ramadana ka anshi sauran ibadodin mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka tusaya mana ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da tsiya da iyali da zuriyar uwayenmu ka tausaya mana Allah duwa da duniyar ga take kasancewa mu dai ka sa mai kyakkyawan ƙarshe saboda ramar ka Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka gafarta ma iyalanmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu da mu da su Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka shirya mana ɗiya da zuriya wadda ka ba mu da wadda za ka ba mu ilawa mil kiyama da albarka sunayenka Allah ka rika mana ɗiya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu nan gaba da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka shirya mana su Allah ka kare mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su ya Allah ka tsare mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka kare mu ka kare su dowa da duniya ga take kasancewa ka sa mai kyakkyawan karshe ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a ta ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya laihin da muka yi maka mu 'yan Najeriya mun roƙe ka da albarka sunayenka ka yahe mana Allah ka gafarta mana kuma Allah ka raba mu da wannan laihin Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su da albarka sunayenka Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka taimaki arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa Allah ka shirya mutanenta Allah ka aza su ga hanya mahukuntan arewa Allah ka daidaita su Allah mahukuntan arewa Allah ka daidaita su Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka tosaya mana da albarka sunayenka da sibofinka maɗaukaka Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar jihar da ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Qur'anin ka ya ce kowa ya kama da azaba ya kama shi ne da laihi ne duk abin da muka gani laihin mu na Allah ka gafarta mana Allah duk abin da muka jiya laihin mu na Allah ka gafarta mana duk abin da muka jiya da wanda ba mu jiya ba laihin mu na Allah ka gafarta mana ka tausaya mana da albarka sunayenka ka gafarta mana ka zaunar da jihar mu lahiya dukkan bangarorin jihar da ta mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya laifukan da muka yi maka Allah ka yahe mana kuma ka tausaya mana ka shirya mu ga wa'annan laifukan Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya mu Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka aza su da hanya Allah ka aza su da hanya Allah ka tosaya mana ka kare mu ka kare abin nan ƙauyukan ka kare hanyoyin mu ka kare biranen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tayoyin mu ka kare ya Allah ka gafarta mana ka biya mana duk bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata dukkan su Allah ka shirya su ta kyautace aqidar su ka gafarta zanubban su ka biya musu duk bukatun su na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam